بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته malam abdulmajid al-uri bai wuce ba yana tattauna mana game da kutubul du'afa wato rankiya ta littattafai waɗanda malamai suka ware su musamman don yin tarjama ta masu riwaya waɗanda suka sassantu da rauni za mu tashi a lambar littafi na takwas inda malam ya ce abdu'afa wal matrukin ay kitabu du'afa wal matrukin للحافظ أبي الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي الدار قطني لتافن الضعفاء والمتروكون والمتروكين للإمام الحافظ الدار قطني wanda ɗaya ne daga cikin littattafai na magana akan masu rauni wanda suke a takaice kwarai da gaske alimamu daru kutuni allah ya mushi rasuwa ne a shekara ta 385 bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama da rasuwarsa yanzu kamar shekara dubu ɗaya kenan da shekara sittin da biyar insha Allah wannan lissafi akwai shi bugu kala daban-daban ɗan ƙarami haka ɗan siriri kaman kaman girman waraka ɗin nan mai sharhi da muka karanta wanda akwai ta hakikai da dama da aka mishi zai ambatan mana wani anan akwai ta hakikin malam Abdulrahim Muhammad Al-Qushayri akwai kuma wasu daban malam ya ce ya tasimu hadal kitabu biliktisari fitara jini bi haifu lanajin dara kutuniya yukirin nafasa ya ce wannan littafi ya siffantu da takaitawa kwarai akwai ikhtisari a cikin tarjumomin za ka ga al'imamu dara kutuni baya jin dogon numfashi la yukirin nafas baya tsayawa ya magana mai tsayi fitara jini hilin riwat a cikin tarjamar da yake wa masu riwaya Allahumma illa fi tarajima ma'aduda in banda a wasu 'yan ƙididdigaggun tarjumomi kaɗan haka walakinahu ma'a zalika yadhkuru kathiran min al-anasir al-asasiyyati fi tarjamatir rawi duk da haka zaka ya ambaci da dama daga cikin muhimman abubuwan da ake so mutum ya sani game da tarjaman mai riwaya irin mene kenan fa yadhkuru ismahu zai ambata maka sunan mai riwayan wa nisbatahu da dangantakarsa wato wani dan wani dan wani kenan wa nasabahu amin da dangantakarsa wani dan wani dan wani wa nisbatahu da garinsu ko abin da ake danganta shi da shi nasabuhu a ce Muhammad ibn Ahmad ibn Ibrahim nasab kenan a ce al-Iraqi ko a ce al-Sufi ko al-Makki ko al-Baghdadi ko al-Kufi wannan ce nisba to dai kan ambaci waɗannan a cikin yar gajeruwar tarjaman nan da wata ma ba ta wuce sadara ɗaya wa laqabahu da laqabin da ake masa nickname ɗinsa wa kunyatahu da alkunyarsa baban wane ko baban wacce wa ba'dan min shuyukhihi wa talamihi zai ambata ya ce ma yayi riwaya daga wane ko kuma su wane sun yi riwaya daga gare shi wa marwiyati har ma ya ambaci riwaya ya ce daga cikin riwaya ta shine ya ruwaito hadisi kaza yakan ambaci wannan haka kuma ya ce wa bayani halihi jarhan wata adila da bayani akan halinsa wajen rauni ko rashin raunin shin yana da rauni ko bayi da shi nan ma zai ambata duk yakan ambaci waɗannan a cikin wannan yar gajeruwar tarzama da yake yi mai riwaya zai ambaci duka waɗannan abubuwa haka a taƙaice ƙwarai da gaske cewa mutumi ne mai iri hali kaza bal innahu qad yadhkuru ba'da man lahu silatu qarabatin birrawi wani lokaci yakan ambaci wanda suke dangantaka ta jini ko ta kusanci da wa mai riwaya suka ji ya ce kanin wane ne ko wan wane ko dan wane wa yubayyinu halahu kuma ya bayanin halin wannan da ya ambata in yace wane wane wane dan wane kaza sai ce akhu fulani wannan fulani sai ce amintacce ne shi ko kuma shi ma mai rauni dan uwan shi ya ci gaba da cewa wa in kana lam yaltazim alwafa'a bi tilka alanasir fi kulli tarjamati ko da yake ba fa a kowace tarjama ce ya ambaci duka waɗannan bayanan haka cikakku ba ويظهر أن سبب هذا الإيجاز أن الدار قطنية قصد ذلك yana bayyana ga mai karatu cewa abin da ya faru shine da gangan gara kutani wannan abin yayi shi ne qasdan da nufi yayi shi haka ya so yayi aw annahu kana al-maqsud al-awwal wal asasi huwa bayanu halin rawi tawfiqan wa tajrihan ko kuma ya zama asalin dama manufar shi shine bayanin tawfiqi ko jarhi da aka mai na riwaya da aka sai zama ya fi bada muhimmanci game da wannan shi kan kowace tarjama akwai bayani akai ko kuma wasu tarajimu din koda babu sunayen mutane ne wanda da zara ba ce su a wajen an san su kawai wani wani dan wani dan wani yana riwaya daga wani to da mun littafin nan masu rauni ne da abubuwan watsi to ka samu su a ciki kawai ba ma sai an yi bayani ba asalin na nuni zuwa ga sun shiga cikin wannan sunan na masu rauni ko waɗanda suke abun watsi da haka wata gama bai faɗan komai a kanta kawai in ya faɗi sunan sai ya wuce kamar yadda kaga Bukhari yana yi a cikin shi ma littafin shi du'afa as-sabir na Bukhari malam ya ci gaba da cewa amma tartibul kitabi fa huwa murattabun wusqa hurufil mu'jam yace jeren giyan sunayen kuma an yi su ne bisa harufan ABCD na larabci alifun ba'un ta'un bin nisbati lismin rawi ta fuskar lura da sunan mai riwaya amma sul abi aw jaddi fa innahu lam yaltazim bi mura'atihi bi tartib amma bai kula da cewa sai ya ba da muhimmanci wajen sunan uba da kaka ba ma'ana za ka yi ganin sunan uba da na kaka ya zo kafin inda ya kamata ma'ana ne kuma a ce in a ce an bace ahmad ibn ahmad kaba an bace ahmad ibn ayyub ko da za ka yi ganin ahmad ibn ayyub kafin ahmad ibnu ahmad a wajen sunan iyaye bai yi iltizami da wannan wanda kuma ce ɗariƙar mafi yawa daga cikin malaman da suka mutaqaddimu musamman wanda suka gabace shi irin su bukhari irin su abu zur'a da su uqaili da su ibnu adiyin duk abin da suka tafi akan kenan daga na bayan shi ne irin su zahabi irin su ibnu hajrin da sauransu su ne suka zo daga baya waɗanda suka zama su suna iltizami da dukka sosai wajen sunayen amma can farko babu wannan iltizamin haka malam ya ci gaba da cewa ma anna mawdu alkitabi ad-du'afa wal matrukun duk da ike fa littafin asalin mawdu'in da aka yi shi wato abin da yake shine abin da tukullumar abin nan abin nan matashiyar littafin shine ad-du'afa wal matrukun illa anna ad-dar qutniyya awrada fihi adadan min as-siqati sai da dara kutani ya kwararo sunayen da dama daga cikin mutane amintattu tamyizan lahum amman lahum bihim alaqa dan ya bambance su daga wasu waɗanda ke da dangantaka da su min almuntaqaduna waɗanda aka ce ba a karɓar riwaya su shine muntaqadun wanda ya naƙadin su to suna da alaka da wasu mutane ko ta kusancin jini ko ta kamantakekeniyar suna ko ta kamantakekeniya wajen malamansu da ɗalibansu ko dai wani da ya haɗa su sai ka ji ya ce amma wani ba shi ba ne a nan tamyiz kamar da ibn hajar yake yin tamyizi a cikin lisanul mizan haka za a ji a cikin sorry za a ji a cikin lisanul rijal al-isdal da ibn hajar a cikin lisanul mizan da kuma a cikin ma taqribu tabi akan kawo tamyiz suna wanda aka kawo shi dan bayani akan abin da ta yi zai iya rikicewa da wani suna a kasa bambance shi ga wani mai kama da sunan shi shi ma dar kutani yana yin irin wannan almuntakidin alladina hum mawdu'ul kitab wanda sune mawdu'in da littafin ke magana akai ka an yashtarika ahaduhum ma ahadi du'afa fil ism kaji magana kama a ce ga wani yayi tarayya da wani daga cikin masu rauni a wajen suna awun nisba ko a wajen dangantaka awun laqab ko a wajen laqabi awun kunya ko alkunya aw ghairi zalika ko wani wannan aw yakunu lahu bihi silatu qarabatin aw talmazatin aw mashiqatin ko ya zama suna da kusanci ta dangantaka jini da ne da uba ko wane da kani ko sirkan juna aw talmazatin ko kusanci na dalibta aw mashiqatin ko kusanci na cewa ya mishi malanta fa yadkuru daru qutayl muntaqad al-muntaqada kuma yutbi'uhu dara kuɗi da ya ambaci wannan da aka yi magana a kan shi da ke kan targamar su kuma ya biyo baya fi nafsu targama ba tare da ya ware wancan targamar sa daban ba a cikin bayanin labarin wani da ake yi sai kuma a faɗi wani mutum au ba'daha ko kuma kai tsaye bayan waccan bi zikiri thiqati sai ambaci wani amintacce sahibi silati bir rawi wanda ke da dangantaka da mai riwaya misalu zalika qawlu kamar da daru kudin yace ahmad ibn dawuda wannan ibn abdul ghaffar ne yara ba al ghaffar ba ibn abdul ghaffar al harrani kenan yace matrukun kazzab shi ahmad ibn dawud ibn abdul ghaffar din abun watsi ne makaryaci sai yace wajadduhu amma kakansa abdul ghaffar ibn dawud kenan yana sikat kaga wannan dangantaka da ta jini wannan abdul ghaffar wannan jadduhu abdul ghaffar malamin su bukhari ne da da abu dawud ma da imamun imamun nasa'i da ibnu majah ma sun yi riwaya daga gare shi amma bukhari da abu dawud ɗalibansa ne kai tsaye ya rasu shekara ta ɗari biyu da ashirin da hudu suka ne mina sikat amma kaga jikan shi kuma wani wani abin watsi ne makaryaci to da haka da ya ambaci jikan kuma sunansu ya yi kama kaga ahmad ibn dawud ibn abdul ghaffar shi kuma kakan abdul ghaffar ibn dawud al-harrani kuma zai ce shi ne sai marmari ce cewa wajadtuhu abdul ghaffar min as-siqat to zaka ta gani irin wannan a cikin tarajum mutum da haka zaka samu fa'idoji baya ga tantance samun bayani akan su masu raunin zaka samu wasu fa'idoji na tarihi na sanin dangantaka da wasu mutane na sanin alaƙar ɗalibtaka da malantaka da wasu mutane na sanin kuma matsayin su waɗancan nan a wajen riwaya ina fata muna gane malamin ya ci gaba da cewa a ولا يكره ذكر بعض الثقات في كون موضوع الكتاب هو المنتقد wannan ba wata matsala bace da za ta bata littafin a ce ai an bace wasu abuntatu a ciki bayan littafin na masu rauni da annan zikra haula'i muwaffaqina fihi innama huwa ala sabili tabai wal fa'ida so da an ambace shi ne a bisa kamar a ce rakiya ne da kuma wata fa'ida ta musamman da za a samu يعتبر بيان حال الراوي جمع وتعديل العنصر الأساسية min amasin tarabin halitta bayani akan matsayin riwaya nagarta ko rashin ta shi abu mafi muhimmanci a cikin targamar wannan lissafi da ikibari bi manatu qabuli qabuli riwayatihi aw raddi saboda wannan shine farfajiya ta karbar riwaya ko raddin ta shine aminci a karba rashin aminci a cikin kudi kama anna hadha unsuran asasiyan fi maddati hadha alkitab kamar yadda kuma wannan din shi ne wato karɓa da turewa bayani akan turewa din shi ne asalin lissafin ma abin da ya sa aka yi shi kuma ya faru min tasmiyati bi bidbu afari wal matrukun wa qad ishtamala ala bayani hali ghalib riwayat al madhkurina fi aslan kuma yayi bayani akan da dama daga cikin mazajen da ya ambata din a ciki wa hali kathirin liman lahum bihi shiratu qarabatu aw mashikatu da kuma bayani akan wato wasu waɗanda suke da dangantaka da su kama in fada bayani ahwali riwatin lam yanqul mutaakhiruna fihi ghayru hukm ad-darqut kamar yadda kuma littafin ya kadauki da bayani akan wasu mazaje waɗanda babu wani malami wanda ya wallace darqutani da ake da wata magana akan su game da akan su masu riwaya babu wata magana ta wasu malamai wato da kudin yayi infirad shi kadai ya kadai da magana a kansu to kaga wannan shine fawaid aziza da zaka samu a cikin wata kila zaka ji a wani waje kamar zahabi ko ibn hajar ko muguntai ko mizdiya ce wani wani suka ga suka rafa hudara kudin ko to afa hudara kudin ko kazzaba hudara kudin to wannan magana babu ita a ko ina ce a wannan mutane wannan ta shi asali asili da zaka samu waɗannan maganganun kuma wataƙila in ba za a nan ba babu wani wanda ke da wannan matsalar akan abin da mai riwaya ne da ya cancanci a ranar shi wallahu a'lam tubi'a bi tahqiq al-doktor Mufid ibn Abdullah ibn Abdul Qadir fi maktabah al-ma'arif bi Riyadh sanata 40 ba'da al-mi'ah ar-rabi'ah al-ashara bil hijra الموافق لسنة 84 و 900 للميلاد 1984 يعني kamar shekara abin nan talatin da biyar ke nan zuwa yanzu da hudu na malami ce almadkhal min as-sahihayn littafin al-imam abu abdullahi al-hakim an-naisaburi wanda ya sha matsayin kamar ka ce catalog ko muqaddima ko introduction ga littafin shi na al-mustadrak al-sahih to da yazo ya ware gaba ta musamman ko kace fasli na musamman da ya magana akan mutane masu rauni shi ya kawo shi ne bayanin shi za a kawo shi an al-hakim abi abdullah na malam abu abdullah al-hakim muhammad ibn abdullah al-naisaburi al-mutawaffa sanata 50 بعد المئة الرابعة للهجرة الإمام الحاكم النيسابوري يا رسول الشفرة تدري هدى بير فرقن قرن تدري هدى بير فرقن قرن بير كنا مسلم kamar shekara dubu da talatin da biyar kenan dubu ɗaya da shekara talatin da biyar Allah ya gafarta mishi Abu Abdullahi na cikin nufa gudu sananne ne kamar dara kudu ne wancan duka magana ake ta gaskiya kawai sai a ce waɗannan shuhuratuhuma tuguni an ta'ari shahararsu musamman a inda ake dalibai ko masu hulɗa da karatu to da wuya a ce an ambaci mutane irin su tara kudin irin su hakim a ce ba a san su ba Allah ya gafarta musu da ku ba ku cika tsawaita magana akan su ba kuma zai zo nan gaba zai mana fasli guda akan tarjamomi yadda yayi magana akan littafan zai kuma magana akan shakhsiyya ta malaman malam yake tarjama fihi fil galibi القسم في ذلك القسم الأول منه للمجروحين جرحا شديدا واقتصر على ذكر أسمائهم وأسماء آبائهم ونسبتهم وبعض شيوخهم وتلاميذهم مبينا رواية معظمهم للروايات الموضوعة والمنكرة والموضوعات الإمام الحاكم يا إما جنا أكن الفرق للتافه القسم الأول للتافه يا إما جنا أكن المجروحين jarhan shadida waɗanda aka yi musu jarho mai tsanani wanda aka tume su da ƙarya ko aka ce maƙaryata ne ko matukai ko masu bid'a da ta kore su daga saha ta ilimi da karɓa ko masu tsari masu kaza masu fasikanci munanan maganganu ne da aka faɗa a kansu yace tasar ala zikri asma'ihim wa asma'i aba'ihim wa nisbati ya tabbata akan ambaton sunansu da sunan iyayensu da dangantakarsu wa babu shiyukhi da ambaton wani sashi na malamansu wata lamiri da wani sashi na ɗalibansu mu bayyana riwayata da ƙwararrihim da riwayat yana faɗan kuma irin abin da suka naƙalto na riwayoyi al-mawdu'a na ƙarya wal munkara da abin kyama wal mu'dalat da wanda suke masu isnadi mai gidi mai faɗi adadin waɗannan mutane ma da ya ce wa adaduhum talatin wa talatina wa mi'atain rajul mutum ɗari biyu ne da talatin da uku hakin ya ambata ثم انتقل إلى قسم اسم آخر تناول فيه أسامي رجال الصحيح ثم يجي ونبنجل الدبنجي مكان أكام masu littattafai wato sunayen mazaje da ke cikin littafin asahi wato bukhari da musu ƙuri'a da tasirgin ustadi ibrahim ibn ali al-kunayyib shi ne ta hakikin wannan littafi malam ibrahim ibn ali al-kunayyib ثمانية في كتاب الضعفاء لأبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق الأصفهاني الإمام أبو نعيم الأصفهاني الذي تفنن سو معرفة الصحابة في دلائل النبوة سو أبن أخبار أصفهان وضم على الإمام شما ينا بالكتاب من سنة كتاب الضعفاء أبو نعيم يارس الشكرة تقريبه إلى ثلاثين بين جرم الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله يبارك فيك kaga shi kuma da rasuwarsa yau shekara dubu ɗaya kenan da shekara goma malam ce istaqrajahu abu nu'aym min kitab al-mustaqraj ala sahih al-imam muslim bin al-hajjaj al-qushi abu nu'aym ya akur wannan littafi ne daga asalin littafin shi ne suna al-mustaqraj ala sahih muslim mustaqraj da muka sani ya ce isnadin muslim ya bar matsalolin sai ɗauko nashi matsalolin ya saba to sai da kun yashi ismail lugu sai ya zuba na'am to sai zama yayi wata doguwar mukaddima magana akan yadda ake tace hadisai da sauransu kamar yadda dai shi muslim ne to sai awaita mukaddima ta shi anan ne yayi maganganu akan mazaje sosai sosai wannan maganganu ne sai ya ware sai ya ware maganganu akan masu rauni a kaga muslim shi mana da irin wannan a farko da kafin sako a mukaddimarsa to sai ya ware ya kira shi da suna kitabun du'a واعتمد في ذلك هذا الكتاب على أئمة الفضل الذين سبقوا أبو نعيم يا يا يا دوغر لك شكر أو زمان الكتاب wajen rubuta shi ya dogara da maganganun limamai da suka gabaci shi ya ta nakaltowa daga malamai irin su abu abdullahi bukhari ibn al-madini wabda ma'ini wa ya hadu sa'id al-qattan su waɗannan yankan kira ta maganganun su kama yujin da ku ara'uhu ash-shakhsiyya kuma yana da wasu ra'ayoyin nashi ijtihadojin shi na musamman waɗanda suke ka imanin ina imatin jarhi wa ta'dil a matsayin shi na limanin daga cikin limaman jarhi wa ta'dil wa qad harasa fi hada al-kitab ala bayani riwayat al-du'afa amman kanat yayi kuma kokari ya kwadaita sosai ya nace wajen yin bayani akan riwayoyin mutane masu rauni amman kanat daga yana suka samu su wa man khassa biha min talamihi warawaha anhu da kuma bayani akan wani da wani suke da riwaya mai rauni daga wani mutum mai rauni su wani ne ɗaliban shi da suka tsira su wannan magana yakan faɗa wa zalika bi kalamin mujaz yana magana a takaice da kikin magana take mai tantance bayani muqtasiyan afar sadiqina yana bin tafarkin magabatan shi kal bukhari wal nasa'i wa ghayrihi kamar yadda su bukhari suka yi da su nasa'i fa kafiran ma tashabahu al asma'u wa tatawafaq su da dama akan samu sunaye su kama da juna ko su zo iri ɗaya da juna wa yattahidu al asr ko kuma a samu zamani yayi ɗaya a hayana fala yumayyizu baina ruwati illa shuyukuhum wa talamidatuhum zaka ba abin da ya bambance tsakanin mutane masu suna iri daya sai ɗaliban su da malaman su domin zamanin su daya ko kuma irin kamannin sunan su daya to da ka yakan ambaci sunaye ne wa fi hadal kitabi ibradun ibradun li halaqatin min halaqati ilmi al-jarh wa at-ta'dil fi nihayati al-qarn ar-rabi' al-hijri wa matlab al-qarn al-khamis wannan lissafi yana nuni zuwa ga wata da'ira ga wani mataki daga cikin matakan juyin juya hali da aka samu a cikin ilimin zarfa ta abin shi ne ƙarshen ƙarni na hudu kaga kenan zuwa shekara ta ɗari uku da casa'in da tara shi ne ƙarshen ƙarni na hudu da kuma farkon ƙarni na biyar tun daga ta ɗari hudu har zuwa rasuwa ka ɗin shekaru talatin ɗan farko kamar ka ce wato ɗaya bisa hudu na ƙarni ko to wannan bambance mutum za a gan su a matsayin shi yanzu yana tsaye akan wata dakka akan wani tudu nan magabatan shi nan kuma wanda suka biyo bayan shi wani zamani wanda yake kamar nukratu tahawul kamar turning point a ilimin ta fuskar min jihatil mustalahat wal alfaz al musta'mala fi tadbis da tawfiq ta fuskar wato lafuzza da kalmomin da ake ambaton su wajen raunatawa ko amincewa وكذلك بيان لما أخذ كتب الذل والتعديل المتأخرة لكم تفسر نوني إزواغا يا يعني سلر ربوت لتتفين متانا بايا التي تسرد الأقوال في التراجم آه دون الذكر مستندها بذلك ولا سيدي نعم في المترجم wanda suke koro wato suna maganganu a cikin bayani game da mai targama ba tare da faɗan sai madogararsu kaga suna bayan na san farko mun ji a baya irin su ibnu abi irin su ibnu subbana irin su uqayli duk magana da za su kawo za su kawo ta da isnadi an ce wani mai rauni ne waye ya faɗa wani ne ya faɗa ko ga isnadin maganar zuwa gare shi daga kansu zuwa gare shi ba sa kan kuɗi su kuma na bayan na bayan da yake nufi yanzu sai ka ɗauka misali tun daga kan irin su makamci sun nizzi har zuwa ka gangaro zuwa su ibn hajar su kawo wanda ko za su ce wani ne rauni ba tare sun faɗi madogara ba ba ana cewa magana ba daidai ba ce a amma zamani ne ya canza su suka zo ambatar magana ba sa damuwa da sun kawo maka isnadi kawai maganar za su gaya maka ba sa damuwa da sun gaya maka wani ne ya faɗi bambancin ɗabi'ar kowane zamani ina fatan kunce ne wata zamani an ana tafiya ne himma tana raguwa isnadi tsoro ma yake ba mutane in an gan shi har yanzu kala da kyau gani in ka gani ma hadisi a cikin bukhari baka fika damuwa da kaji a cikin isnadin Allah ka kafa kan kamata ne baka damuwa da ka san waye sahabin mu ta kana ganin kan babin kawai zaka tsallake duka ina ne inda aka tufka bakin al'atawada din shi kake nema to lalaci yawan mutane wannan yawan can ba yau ba tun zamanin su zahabi zaka tana ta yawan ambato su ibn hajar da kai tun ma kafin su kalla har har imam qabari wanda ya rayu ne a karni na uku ma ya ba da labarin cewa da yanzu yin abin nan din sa tafsirin sa yace musu ku zama ku imla'in mu zan da rike mu ya kace alaga ta mai tsala mu kai su a tausaya mana tausaya mana alaga ta mala a rage tun wannan zamanin shine yayi wannan jami'ul dinar din tafsirin tsabari ne shi shi ma aljami'ul ahkam alquran ko jami'ul bayan fi ta'awun alquran to haka kuma yayin yi musu tarihi ma tarihin kabari haka sai ƙara mashi wannan koken cewa akwai larurori mutane suna zuwa ofis da ayyuka ga kaka ta yi jama'a ya zaki kowa ayyukan su sun matsa mashi ko ayyukan duniya sun matsa ya gari na lahira ba na lahiran su ake a matsayin kamar kamar kamar su ne lafiya kamar ba su ne asali ba ka lura to tun ba yau ba haka mutane suke da wannan lalacin kuma ana ƙara nisantan zamani kuma mutane suna ƙara da ma lalata yanzu hand out aka ba mutane ba sa karantawa shafi takwas shafi sha biyu kai ka kasance ma hand out katin ɗaura aure wannan kama mutum ba zai karanta ba kana miƙa mai sai ce bikin waye abin yi bayani na ciki ba a ina yaushe tela ta banki mutum ba zai karanta ba zai sa hannu har zai sa hannu a cikin wata matsala bai sani in an ba yara newsletter a makaranta iyaye ba sa karantawa kuma dai yan boko ne ba ba sa karantawa haka su dai sun aikata wani abu sabanin abin da takardar take cewa sai a zo ana cikin kunna duk da haka ba haka ake yi ba text message wannan zawa mutum da zai karanta ba ne ba mu zo shi kuma shi wannan ne zai karantawa yana maimaitawa yana haka ya dace kuma gani to kaga wannan lalacin yau mutane yawa na game da karatu shi kuka ta sun su malaman bayan su suka shiga kaitawa yanzu kaga za a ji misali a cikin diwan du'afa sunayen kawai ya kawo yadda ka sanar jinsa ce shine ma ma'anar diwan duk wanda ka gani a nan to kawai yana da rauni in kana son sanin karan da yayin nemo wani waje wannan yasa ibn hajar ya takari mutane bayan yayi tahzi yayi tahzi mutane mutane sai ga tahzi yayi yawa to sai ce bari musu takai ba za su iya karanta wannan sunayen na malamai da ɗaliban mutum haka da sunan da yawa ba sannan kuma ya ce wani ya ce wani ya ce wani ya ce to shine sai takaita shi zuwa fakara ɗaya da rabi duk irin wannan bulugul maram haka in ka kalli misali muntakal akhbar ai ai littafin fiqhul hadith ne irin bulugul maram amma shi yana da yawa da sa'a hakan kan da fitul ahkamul kubra duk in ka kalli abubuwa da dama haka za ka ga sun zama wa mutane kai ta kai mafi yanzu a zamanin nan fana mu bana na madiya kana cikin madalibai ta wasu malar tsayi ta an baka awa biyu a sati an ce ka koya musu abu ba ruwan da wai ka koya musu abin da aka ce a koya musu a course work din a course da outline kuma koya musu abin da mai kawai shine san da shi kawai yayi yawa yayi yawa sai su kai karanta magoya su ne shi kuma zai ce a dinga bin yaran a hankali ba ka san yanzu ba ba inda wani duk mun zama kusala gaba daya wannan shine turumul izza thumma tanamu layla duk haka muke rayuwa yanzu jama'a kawai bypass bypass inda ba ma yin wasa shine haka ce magana neman kuɗi dan magana neman kuɗi ya fito ko yanzu mutum ba zai wasa da ita wani zai je gonar shi zai ce a noma rabi a bar sauran haka noman yayi yawa ba wanda zai ta ko ce a dinga tsallake kunya daya to a tsallake biyu sai wata kaga kama an yi ikhtisari kenan ko sai zama an gama amma dai akwai saura ciki ba wanda zai fara wannan tunanin sai yayi ta to dillata Allah ka tsaye to afa ita ce ba ga mutanen gari ba jama'a ga mu da muke tuce cewa mu dalibai ne ko ƴan makaranta ko ustadai ya kamata lalle inda gaske muke yin wannan abin to ni da gaske idan ko ba da gaske muke ba fa abu ne mai sauki domin dama asalin karatu wanda zaka bauta wa Allah bai da yawa bai da yawa zaka shiga cikin bala'i ne irin wannan idan kana son kai da yawa kana da nahaba kana da wato hadama ta neman abin dan manufa mai kyau kace da ko ta banza duk dai ne kika shawara manufa mai kyau ya zama wato asalin ilimin kake nufata da sunan ibada da neman tsare addinin Allah to manufa mai kyau kenan ko kuma manufa irin ta san a ji labarinka ko ka shahara ko kai karantar ko ka zama ba wanda ya kai ka ko kai musu da malamai da ire-iren manufofi munana ko don su ɗin ne ba dole sai ka mutu ba tun kaga ba ka wannan boto ba kai ga dan kata kanka lokaci dan shi ba a mishi a a sha ruwan tsuntsaye duk wannan dabarun da yake har yau ba su taba kaiwa ga manufa ba misali a ce a zo a taru a yi daura ba ana yin irin wannan ba a ce a yi daura za a sauke wani littafi a mako daya ko a kwana daya ka taba ji wani ya fito a matsayin malami daga wannan dauran babu ba zai yi ba da irin wannan intensive hadda da ake a ce bari a je a tsara yara wata uku su haddace alkur'ani ka taba jin wani ya fito a matsayin alarama daga nan so saboda ban yi yi bane abin ya saba wa asalin sunnar Allah ina fata mun gane ya saba wa sunnar Allah game da ilimi tunda Allah bai ba manzon Allah wannan ilimin lokaci guda ba da yadda yake kaune shi da san shi sai da ya wahala shekara 23 ya wani zai je kai kawai dare da yana so ya ilimi ko mun gane gama kamar yanzu ne a ce din da kaje kana son yaron kai girma ba zai ko da an gishi a ce a same take tsawo ba ba zai yi ba a ce an mishi hybrid shi ma yadda ake kaga turawa a ce wannan girman sati shi da ce a ce to misali shi girman wata shida an yaye shi ya girma har yayi girma ku fara zuwa da abun nan tafsiri tare ba zai taba yiwa ba dole ka haifai da wuri kana so girma da wuri kawai shi kenan in kai kuskure ga aure da wuri ba haka zaka da adda kawai Allah ne ya rike ma ina fatan mun gane ku tun gaba to tun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk da tahaddi da arna suka yi ma mashi cewa in ƙarya in an gara ma a saukar da shi lokaci ɗaya mana amma Allah ya ce ba zai ba zai haka ba sai ya bi da shi dikin dikin dan ya nuna matakan koyar da karatu zaka kuma na bayan shi suka zo sahabbai tabi'ai atba'u tabi'ina suka yi tabin wannan tafarki to daga baya ne yanzu saboda gaggawa da kai mana yawa ba ina ce daura babu kyau bane to mu gane amma ina nufin ba hanya ta samun ma da malamai ba hanya ce ta wayarwa ko nishadi na ilimi ko kuma in aka zo asali in za a yi daura to ba ana yin su ne a koya maka abin da kwata-kwata baka sani ba bita ce bita ce za a zo kan wani abu da ka sani ne ko kuma fi jumla kana da wata ma'aluma amma akai sai a nuna maka wani sirri a ciki ko wani sabuwar dabara ko sababbin ikitafat ilmiya kullum a cikin university kullum ba ana yin saminoni ba da wuraren da cibiyoyi na ilimi to shine irin wannan amma daura kai a ce za a sauke wani littafi kuma a bada certificate a ce wai ka iya littafin a zo a ta bin shi a guje to wannan sai dai zama kawai wata wani nishadi na ilimi amma da sunan wai bayan an gama wannan mutum ya zama malami gaskiya abu ne mai wara akan wannan harka sai dai inda ma yana da khalfiya akan wannan fannin almuhim shine babu shakkar jama'a haka ibrahim bari yake fara a cikin jami'u bayanin ilmi fadli yace ilimi da zaka bauta wa Allah dan kadan ne amma ilimin da al'umma za su bukata daga gurin ka to ba za ka taba koshi da shi ba za ka taba koshi da shi ba za ka taba samun isasshe ba dan kana ƙara samu ne mutane suna ƙara kullu maka da ƙofofin cewa ka gane baka iya ba jahilai da malaman su jahilai su dinga maka tambayoyi da baka san kansu ba malamai ko kullu su dinga rena har yanzu ba kai abin da ya kamata ka ba to kaga kana cikin kullun kana cikin challenge kenan sama da kaza to sai ga baka yi sanin wani challenge ba sai ka koma gefe kawai ka iya tasbihi ka iya sabbi ka iya tayya sai shi ka bauta Allah wani abu da baka gane ba sai ka tambaya shikenan kawai ga malamai nan duk a gari ga suna a intanet ga suna da wayoyin su su tambaya ka huta kawai a wanka sauran kuma ka ci gaba da yamma duniya ka dama ita ce abu mafi muhimmanci a idan mutane Allah shi sauka malam ya ci gaba da cewa wani haza فأبو نعيم قد بين أسانيده إلى الأئمة المتقدمين هذا شيء أبو نعيم يا بين إسناده جنس الزواج ما لمن لسك قباشيش وأقواله في كتابه الموثق آه هذا تضع يدنا على على المصدر الاصلي لهذا الايمان دون الرجوع الى مصادر شرعيه maganganun da ya kawo dinnan wanda suke da isnadojin su za su ba mu dama mu sa hannun mu akan asalin primary source in ka ganshi da isnadin shi ka ganshi primary source ba tare da ka buƙaci zuwa ga wani secondary source wanda shine babu isnadi a tare da shi وقد طبع هذا الكتاب بتعليق الدكتور فاروق حمادة في دار الثقافة بالدار البيضاء دار البيضاء قصر المغرب كان المروك 1405 شما كما شكروا جديد 1970 كما شكروا 35 كان قوله شما كما كما شهاك الله أبين بيزي إضافة تامس نعم eh abu na hanyar da la'irin da guwa kwarai da gaske da la'irin da guwa na abu na hanyar da ganin da akwai shi a nan makatuwa na sai al-imam az-zahabi a inda yake cewa sanata 37 wa mi'atayn shekara ta 237 a hada na shekara ta 137 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama fiha wasabat bafarikatu irmiya ala mutawalliha يوسف بن محمد فقتلوه فجهز المتوكل لحربهم بغاء الكبير فالتقوا عند أردبيل فكسرهم بغاء الكبير وقتل منهم زهاء ثلاثين ألفا وسبا وغنم ونزل بناحية تفليس a wannan shekara ta ɗari biyu da talatin da bakwai bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama mutanen Armenia wanda ita ce kasar kenan sunan ta kenan da Armenia har yanzu sunan kasar kenan A R M E N I A Armenia tana daga cikin kasashen rusasshiyar tarayyar Rasha a gabashin turai irin kasashen da suke tsaye tsakankanin turai da asiya kamar yadda turkiya take da makamantansu ƙasa ce take da tsohon tarihi da ɗaya dama game da kiristanci tsohuwar civilization da kiristanci amma musulmai sun curin da yaƙi an yi sulhu da su ana zaman amana da su da haka akwai gwamna musulmi amma mafi yawan mutanen garin kiristoci ne sai fastoci da sauran ustazan coci suka haɗa kai sai suka haɗa danduna ta 'yan tawaye sai aka je gidan gwamnati aka yi barna aka kashe gwamnan shi ne yusuf ibn muhammad faƙatalu mutanen armenia sun kashe shi wajen hazar mutawakkili da harbihin buga alkariya sarki halifa na wani lokaci almutawakkili sai tsara runduna don aje a yaƙe su ya sa kwamanda buga alkariya wannan kwamanda daga cikin kwamandoji wanda suke turkawa ne sunan shi kenan buga zaka ji sunan su iri daban-daban ka ji sunan mutum tutus akwai wani sunan shi kenan tutus buga arbagan haka wasu irin sunaye kamar yadda in ka ji sunayen in mutanen da ba mu ba suka ji irin su za su ta mamaki irin sunayen da ake sa mutane musamman bi shekarun baya a ƙasar nan ban suna kwatance da wani suna kai da wani sunan sarkin wani ne ko kakan shi za wani suna amma dai ga sunan birjik irin sunayen nan na hausawa ko yawa to to su ma haka sunayen nasu suke zaka ji shi gashi wani iri buga za mu zo magana akan tarihin shi a gaba dan suna samun matsala da halifa ana a shekara ta ɗari biyu da da arba'in da takwas nan da shekara sha ɗaya kenan idan Allah ya kai mu a wannan jerin giyar ba shekara sha ɗaya a cikin littafin da nake nufi za a zo kan magana in aka zo a hada na shekara ta ɗari biyu da arba'in da takwas to aka sa shi shine kwamanda don ta kaunin da arzabi suka je suka gamu su waɗancan kafiran kiristocin suka fito musulmai kuma suka iso aka gamu a ardabi shi ma sunan gare ke nan ardabi a r d a b i l haka suke rubuta shi da yaron su na iraniyawa ne mutane masu irin yaren iran amma ƙasa azerbaijan alasa an gane kamar yadda za ka ga misali a niger akwai hausawa ko yau to haka su ma waɗannan azerbaijan tana iyaka da da farisa iran to amma map ya raba su amma dai irin yaron su da halittar su kuma yadda misali ai kaga har a har a kasar pakistan akwai hindus da pakistan da bangladesh a kasar malaysia akwai waɗanda suke kaman ƙabilu da irin waɗancan suna to haka dai haka dai waɗannan mutanen aka gama a wannan garin mai suna ardali faka sarahun buga al kabir nan ya ci nasara akan shi buga din wa qatala minhum ya kashe zuha'a 30 alfa dori akan dubu talatin mutanen da aka shi wasaba ya kama bayi wa ganama ya tara ganima wa nazala bi nahiyati tablis sannan kuma ya yada zango a yankin tablis wannan shi kuma shine tiblisi kenan birni a ƙasar Georgia jujiyar ɗaya daga cikin rashin turawa ana wuce sunan t b t babu wasali a gabanta babu consonant babu vowel amin a gabanta t sai kuma b haka tbilisi sauran duka kamar da hausa t b i l i s i t bilisi na fata mun gane sunan gari ne wanda har yanzu shi ma gari ne birni daga cikin biranen ƙasar georgia a nan ya da zango wanda su ma daga baya ya ma ci garin da yake bayan zangon da ya a nahiyar su wafiya غضب المتوكل على أحمد بن أبي دعاد القاضي وآله وصادره وأخذ منهم ستة عشر ألف ألف درهم alƙalin nan shugaban 'yan jahamiya na alƙawul da halkar ƙura a wannan shekara ne ya gamu da gaban shi Allah ubangiji ya zarce shi da cewa wannan sarki almutawakkil ya yi fushi da shi ya dawo daga rake shi gaba ɗaya da haka da shi da zuriyar gidan shi ƴaƴan shi da jikokin shi da sarkan shi da duk wasu wanda aka san suna ci karkashin shi an kwace gaba ɗaya dukiyarsu duka abin da suka tara gwamnati ta kwace shine sadarahu an kwace komai aka kulle shi kuma a gidan shi aka mishi house arrest bayan kwace ko daga baya kuma har ya samu kaman ka ce dimuwa ta sa sai zuciya shi ta buga abin nan kai jikin shi ya shanye tukun na farko ya zama ya samu shalal ya samu stroke na rabin jiki haka ya zauna wata da watanni cikin wannan shalal din ana ana mutane suna ganin kamar alhaji imam Muhammad dan Hanbali ne ya kama su da shi da sauran duk wanda suka yi kamar karanta a baya Allah shi kyauta bayan da bayan da shi a kona alƙali ma a ƙasar Misra sunan shi yanzu ya ɓace mana wanda musamman aka aika garin Misra aka ce aje a yi mai a aske mishi kiyomin shi a kwance mai rawanin shi a sa shi akan jaki a yawo da shi kasuwa a tsine mai albarka a sarkin da za a biyo kai sai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace la ajarahu Allahu bi musibati faqad kana jahmiyan zaluma bayan da inna lillahi to kada Allah ubangiji ya sa wannan mutumin ya samu ladan wannan jarabawa la ajarahu Allah fi musibati na cikin da zama da fata hane ne kuma mugun alƙali ne macuci kira alƙali ne masu kwace mutane dukiyar barayi in ka daina mataka mai kyau ya kulle ka ya zawarce ka irin da wannan shakkiyancin da ake samun alƙali marasa kirki da shi to yana yana irinsu haka za a ji mishi wannan muguwar addu'a to lokacin aka yi ta samun irin waɗannan matsalolin da ire-iren waɗannan mutane wa aka zama yin sita ta ashara alfa al dirham ya yi shi dirhami miliyan sha shida a hannun su miliyan dirhami miliyan sha shida a kuɗin su gaba ɗaya ya haɗe ya kwace su gaba ɗaya Allah shi kyautu wa fiyatu fiya hatimun al-asam abu abdurrahman zahid صاحب الموائد والحكم بخراسان وكان يقال له لقمان هذه الأمة a wannan shekarar ne aka samu rasuwa ta auku ma hatimun al-asam hatimu dan kurma duk da yake an ce ba kurma bane amma wa kana ya tasamu yana tazahuri kamar shi kurma ne dan kar ma ya ji me ake fara duk abin da yake sai kamar shi kurma ne an ce wata mata ta kafa gurin shi sai ta bin nan ta saki tusa ba ta sani ba duk ta ji kunya haka shi kuma sai yana mata me mai ke cewa aka ce mata kike kida mu gidan da jin kunya baya ji ma sosai bai ma ji ba to haka yake ba duk inda shiga cikin mutane da abin da yake sai dinga yin kamar shi kurma ne saboda bai ma so ya ji ballantana ya shiga cikin inna sam'a wal basar wal fu'ada a ji ana ne sabi akan abin da ba shi ya faɗa ba to sai yake yin haka zahidi ne sosai akwai tarjuma sa cikin tafin tabaqatu sufiya na na na abin nan Abu Abdurrahman Sulami wancan da ake ta yawan ambaton shi a cikin al-istiqama akwai tarjuma sa ciki ana ce mashi yana da wa'azozi da hikimomi ya rasu a kasar Khurasan ana ce mashi luqmanu hadhihi umma wato hakimi kamar luqman ana mashi kwatanci da luqman malam yace wa fiya abdul ala ibn hammad an-narsi al-hafid shi kuma malam abdul ala ibn hammad an-narsi al-hafid malam musu bukhari da muslim da abu dawud da wannan al-imam an-nasa'i ma ya riwaya daga gare shi amma bai wafika amma wadancan uku zaka ji musamman muslim ya yi cewa haddathana abdul ala في جماد الآخرة يا رسول جماد الآخرة روا عن حماد بن سلمة يا ذي رواية حماد ومالك وخلق دو صحابك وكان ممن قدم على المتوكل فوصله بماله يا ذي رسول استجيب المتوكل يا جيشي شكما يباشر كوتات بيكيا وفيها عبد الله بن معاذ بن عبد الله الأنبري البصري سمع أباه ومعمر بن سليمان ومعمر بن سليمان نعم ومعمر بن سليمان آه آه wannan shi kuma Abdullahi amma sunan an fi cewa Ubaidullahi Ubaidullahi ibn Mu'ad ibn Mu'ad al-Ambali shi ma kaman wancan malamin su Bukhari da Muslim da Abu Dawud Nasa'i kuma bi wasita kamar wancan suke keke da keke wajen wanda suke riwaya daga gare su قال أبو داود كان فصيحا يحفظ نحو عشرة آلاف حديث أبو داود يتي ينادى حد حديثي في يد دبو goma mutum ne mai fasaha ya haɗa musamman hadisan su ash'af da mu'tamir yau wancan mu'tamir mu'tamir ibnu sulaiman sanar ya mu wani gyara da yace zina abahu wa muhammad mu'tamir ibnu sulaiman وفيها الفضل بن حسين الجهدري ابن أخي كامل بن طلحة سمع حماد بن سلمة والكبار وكان له حفظ ومعرفة sai kuma alfadu bin husain al-jahdari dan uwan kamil bin dan dan cousin din kamil ibn talha yana da riwaya daga hamad dan salama da manyan malamai yana da hadda da ilimi mai yawa wa fiya abu ishaqa ibrahim ibn muhammad ibn al-abbas ibn uthman al-maqribi al-mutallabi ibn ammi ash-shafi'i wannan shi kuma cousin ne na al-imamu ash-shafi'i muhammad ibn idris sunan shi ibrahim ibn muhammad ibn al-abbas kaga Muhammad ibn al-Abbas baffan Shafi'i ne dan uwan mahaifinsa ne daga wannan dan gidan dan uwan mahaifin Shafi'i kenan dan wa da kanshi sami al-Fudaila bin Iyad wa Ta'if yayi karatu a gun al-Fudail bin Iyad rahimahullah da wasu sa wa kana kaseer al-hadith thiqa amintacce ne mai yawan hadisi al-Imam an-Nasa'i da Ibn Majah sun yawa daga gare shi sai ma da yake sanatar samanin wa talatina wa mi'atin shekara ta ɗari biyu da talatin da takwas bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fiha hasar buga taflis buga din can da muka ji da zango a taflis a wannan shekara a wata shekara ta gabata sai kuma da aka shiga sabon shekara sai ya musu si ya tsare wa kada asabiha ishaq ibn ibrahim su kuma a wannan garin matsalar ta bambanta can mutanen garin da aka ba su amana masu bin jirya su ne suka ta da kayan ba nan kuma gwamnan garin wanda dama asalin shi ya daga cikin mawali na banu umayya sun shi ishaq ibn isma'il sai kawai ya ta da kayan baya ya daina aiko wa da headquarter haraji yana ta faɗa wasu maganganu suke nuna kamar yana so yi dikambin ko ya zama dan adawa irin waɗannan abubuwan ne da haka sai aka ce to buga ya biya ya hukunta shi daga can inda ya baro ya biya ya hukunta wannan fakharaja lil muharaba da aka zo aka tsare su kwana da kwanaki sai ya fito shi da jama'a sa sun fito a yaki fa ushifa bihi aka kewaye su wa zurbat uruku shi sarki gwamnan Isaku dan Ismail na aka kashe shi wa uhriqat tuflis tuflis fa ihtaraka biha khalq aka zaje ya fada cikin sirri ce wa fa'al al qaba'i ya aikata munanan ayyuka garin ya kona gaba daya duk mutane suka ta halaka da dabbobinsu da dukiyarsu wasu suka ta guduwa amma dai ba garin bai kone duka ba wutar ta ci dai wani sashi mai yawa na gari Allah shi ta wa fiha aqbalat ar-rum fil bahri fi 300 marka a wannan shekara ne rumawa suka taho a cikin kogi da a marka kamar ka ce jirgin ruwa guda 300 wa uhba azima da kuma shiri mai yawa kayan da suke bukata na abinci da kayan yaki da man fetur da abin da su bukata misali suka taho da shi fasaka bugin yawa suka ma saka shi ne wato irin attack suddenly suka yi musu sammatsi kenan da su suka sammatsi duniya wanda gari ya dama a gefen tekun a ƙasar misar kenan yanzu faɗe fakabasu na saka bulu shi ko fakabasu suka suka mamayi suka sammaɗi duniya suka yi mata kasa kasa da wasabau suka kama bayi wa aharaku suka kona gari wa asra'ul karra suka yi marmara suka yi kwana fil bahar cikin kogi fa asarru sitta mi'atin ra'a suka kama mace mata guda ɗari shida suka tafi da su وفيها توفي إسحاق بن إبراهيم ابن راوية وهو الإمام عالم المشرق أبو يعقوب ابن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي ثم النيسابوري ثم النيسابوري الحافظ صاحب التسانيف سمع عبد العزيز بن الدراوردي وبقية وطبقتهما وعاش سبعا وسبعين سنة وقد سمع ابن من ابن المبارك وهو صغير فترك الرواية عنه لصغره yace a wannan shekarar kuma Allah ya rasuwa wa babban malami ɗaya daga cikin jibalul ilm a ilimin hadisi shine malam Isa ga dan Rawiya wanda aka sani suna Ibn Rawiya sunan raha wayyi aka ake rubuta shi da spelling din shi raha wayyi sai dai kamar yadda annabi suka sani yan uwa malaman hadisi sun hana a faɗi sunan haka asali abin da raha wayyi ke nufi shine dan hanya wanda aka haifa a hanya kamar da shi da kan shi ba da labari al-khatib wa gadari ya rawaito an tanje shi yasa ake cin baban kaza hawai ke saboda akan hanya ana tafiya ne mahaifiyar kakan shi kenan sai kai na kuda ta haifi baba sai suna ce mishi kan hanya shine ma'anar raha wai malaman hadisi suna gudun kalmar wai saboda muguwar ma'anar ta a yaren farisa idan malami na hadisi ne ba a faɗan wai amma malaman nahawu da sauran malaman lugha su basu damu ba da aka fata suna cewa siba wani kamara wani zada wani ba su cika damuwa ba amma su malaman hadisi yana daga cikin abun kunya a ji kana karanta isnadi ko kana magana akan mazaje ka zo kan wani malaman hadisi ka kira shi da wani wannan sai a maka dariya a gane cewa dan jabu ne kai a harka da ka sai a juya sunan sai kuma rahwiya rah wuya haka suke karantawa karanta littafin tajribin rawi na na imam musulmi wa huwa al-imamu alimul mashriq shine malami limamin gabashi wato gabashi anan yanzu kamar kace sunne sabur kenan da sauran wannan yankin nasu abu yaqub ana mashi alkunya da baban yaqub ishaq ibn ibrahim ibn makhlad al-hanbali al-marwa mutumin kasan marwa marwa mun sha faɗa yanzu wani ɓangare ne na birnin tehran summan nai saburi sannan kuma naziru nai sabur wa alimu hakuma ya yi cirani ya zauna a ƙasar nai sabur nan ya rayu nan ma ya rasu kamar da za mu zo mu ji nai sabur ita ma hanyar ƙasar iran ce alhafiz babban malam sahibu tasanihi ma'abocin da suka kai nan su musnadin shi da tafsirin sa da makamantarsu sami abdul aziz bin darawardi ya ji karatu daga malam abdul aziz ibn muhammad bin darawardi wa baqiya da baqiya ibn makhlad wa wa tabaqatun da tsara zakin su wa asha sab'an wa sab'ina sanatan sorry baqiya ibn walid bin makhlad ya rayu shekara saba'in da bakwai kamar da zamu zo mu ji wa sami'a wa kar sami'a min min min ibn al-mubarak wa huwa saghir ya koyi karatu abu abdullahi dan mubarak yana dan yaro karami ya je makarantar sa fataraka riwayata anhu li saghari amma sai bai ruwaito ba sai dai ba da labari ya ce na je makarantar na dan yaro amma baya ruwaito karatu قال الإمام أحمد لا أعلم بالعراق له نظيرا malam Ahmad dan Hanbali ce ni a ƙasar Iraq gaba ɗaya ban san wani kili ban san tsarin shi wato malami shi san malami ke ba wa ma abar jisra misli ishaq babu wanda ya mutu ta gada da take hada kogi da ya hada tsakankanin can mawara annahari da sunan ƙasar Iraq yace babu mutumin da ya tsallako gadan nan ne ya koshi wa qala Muhammad ibn Aslam ma a'lamu ahadan kana akhsha lillahi min ishaq ni ban san wanda ya kai tsoron Allah ba dama haka malaman da suke da ilimi da tsoron Allah suke hadawa walau kana sufyanu hayyan da sufyanu sauri yana raye la hataja ila ishaq da ya bukaci ilimin ishaq haka suke fada su suke cewa su sufyanu su hasan basari da sauransu da sun ganshi sai sun koyi karatu a wurin shi وقال أحمد بن سلمة أملا عليه إسحاق التفسير عن ظهر قلبه yace eh malam Ishaku dan Ibrahim alhamdulillah ya mana shifta ta littafin tafsiri wato da suke tafsiri shine kowace sura yana da hadisai da suke fassara ta bayani akan asbabun nuzul ɗinta kamar da kika ga wannan yayi din wato shi malam Abani to irin wannan kamar da Ibn Abi Hatim ne to yana da tafsiri nashi da yake musu imla'i sura bayan sura to da kai yake imla'i haka musnadin shi da kai yake imla'insa idan ya muku idan ya imla'i akai kaman mako guda ana yi da ka sai ce to a karanta na cikin littafin don ka a ga akwai kuskure sai a dinga karantawa ana compare ba za a samu kuskure ba kwata kwata haka haka aka san shi ba wai za a ce an yi wai 90% daidai ba duka daidai ne da abin da ke cikin littafin yadda ka san dan musabaka ana da kira Qur'ani shi kuma yana ta kwararowa ya riga ya shirya kawai ko to haka ma da isa ku yake waja'a an gayin wajihin anna ishaq kana yahfaru 70 alf hadith yakan ce ina ganin su yanzu a ido na haka yake cewa ina ganin rubutun a ido na yanzu haka suna mun shi yawo haka kamar suna ne gizo haka yake ganin hadisa to kamar yana kallo a wani wato wani wani kashafi da aka mishi aka ce ya da ta hadisai dubu saba'in wa qala abu zur'a ma ru'iya ahfaza min ishaq ba a ga mutumin da ya kai shi karfin hadda ba tufi ishaq lailata nisfi sha'ban bin sabur ya rasu a kasan nai sabur a daren 15 ga watan sha'ban Allah ubangiji ya gafarta mishi kamar yadda ya faɗa isaku ɗan rawiya ya zauna ƙasar mai sabur ba ta ce asalin ƙasarsu ba an haifin shekara ta ɗari da sittin da ɗaya kenan ka kalli wannan lissafin zahabi ya ambata a cikin suraren nubara ya kuma ambaci kuskuren da wasu suka yi na cewa an haifin shekara ta ɗari da sittin da shida sannan kamar yadda muka ji da sunansa cewa rawiya ake cewa akwai daga cikin labaran karfin haddasa da aka bayar akwai alhafiz abu talib wanda talibin sa ne ya ba da labarin cewa wata rana ya taɓa misin ya taɓa misin ɗin majalisi bi so ba da ya zo daga baya zai faɗi uzurin sa cewa da gaba ta malam kanka ba gubanna ba ga dalili ga dalili kaza kaza ta ce to yanzu yaya ka samu abin da aka karantar ne shi to ala na samu wani amma dai ka san ba zai kamar daga asali ba daga tumalin gashi na samu ne na kwafi ciki shikenan zauna bari in maka shafta sai ka gyara kurakuran ab'ad kamar misali kaset ne kenan in yanzu ne ko kaset da karga ka samu sai malamin kuma ya zauna yana karantawa da kaɗin yadda ya musu shi kuma yana duba photocopy da yake nan ko kwafewa har suka gama babu babu kuskure kuma hadisan hadisai ne guda dubu talatin mako guda ne ya bayar zuwa makaranta ya ce yana jinyar mahaifiyarsa to sai dai sai ya sa ma sai ya kwafi sai dai kwafi sai ga malamin cewa ga uzurin fa da ba a gan shi ba sai malamin sai to zauna tun da kika samu zauna bari a bari a yi ba da kike ne da ce ko ne bari a yi hakiki ko malamin ta ku aya ne da ma daga cikin ayoyin Allah dama mahaifiyarsa tun tana da cikinsa ta taɓa mafarki sai ubangiji ya ga wani malami cewa ta yi mafarki ta haifi ta ga wata ta ga wani kamar kullumar wata farin wata ya fita daga cikin al'aurarta ya yi sama ya yi sama sai hasken shi ya faga ko'ina sai malamin shi to za ki haifar da za a ji labarin shi a ko'ina a duniya sai an ga hasken shi da aka haife shi ko ta ka haife shi da huji a kunnen sai da kasa ana yi mai ɗan mata na haife shi sai abin ya ba babban tsoro sai dauke shi na cikin mari shi kaga abin da aka yi ce gaskiya ne wannan wannan yaron sai ya kuru ra'asa in ma fil khair wa in ma fil shar wannan yaron ba ordinary yaro bane zai zama jagora a wata harka ko ta alheri ko ta shari inda ban sani ba to sai Allah yake mutum da ya zama na alheri Allah ya gafarta mishi labarai suna nan da yawa jama'a sai a koma littafin kamar siru a alamin nubala littafin tarihin islam na zahabi littafin tarihin madinati bagdad duka za ka ga labaransa da yawa a ciki da littafin nan da ya zo rasuwa ya sa an kona su gaba daya dan yana da fatuwa ko mazhabi akan cewa ba a yin riwaya daga wujada sai in ya baka da haka sai sa aka kona littafin gaba daya kamar yadda wasu su wasu da gabaci shi sun yi haka ibn mubarak ya sa an tona rami ne aka rufa na shi duka mun karanta a can baya da sauransu aka ce duk da wannan sanin ilimin nashi jama'a da kwarewarsa amma ana iya tambayar shi wani abu simple akan harkar duniya sai ce wallahi shi bai sani ba shi dai sa da hura ayin fi umurin duniya dai sa da hura ayin fi umurin duniya abu kankani da zaka gani da Allah nawa ne kudin aure ne da ake samu irin ta ce wallahi sai da ake samu irin ta ba ba ruwan shi kawai da Allah nan da gari kaza kilomita nawa ya sani ba dan kira abubuwan duniya waɗanda ba su da wani lada a lahira ko to duk bai san ba ruwan shi ya huta haka aka ce ma ilmihi wa fadlihi laysa lahu ra'yun fi umurid dunya bai san me ake ciki ba wace siyasa ake wace jami'a ce take mulki suwa yan adawa waye dan takaran kaza mutum nawa ne ake da su a jiha kaza ƙasa kaza ita ce ta nawa a teburin arziki ƙasa kaza tana cikin recession mutane mutanen gari kaza wasu jam'iyya suke mutanen gari kaza ne ya asalin su duk irin wannan shirman da yake burge mutane a yanzu wanda shi ne mu kuma ne dan kado kana faɗin sai a ce ai yana da ilimi yana da gurfaɓu yana da datti a cikin cikinsa bil muqarana ya ilimi da sanin shi shi zai da zai da masaniya kan wannan abu malaman da ke jama'a duk haka suke malaman nan ka bincike su duka suna damuwa da abin da zai musu amfani ne kai kuma sai su tsaya akan shi kike da kike ba sa wasa shi sa sai suka zama yadda suke mu kuwa yanzu za ka ga duk inda aka zauna ana zama kawai wanda ce da ka ga wanda ake ciki kuwa wani wata rigima ake wannan satin ne a facebook misali ko kuma yaya menene labarin siyasa suwa ne ya aka tsare da duk labarin kenan siyasa noma kiwo aure saki ciniki gado rigingimu duk irin waɗannan shaye-shaye sace-sace da sauransu su ne kawai abinda mutane suka sani amma kana tambayar wanne ne hadisi na goma arba wani hadisa la alaga ta wala a zama mun dade daga ilimin ruwa islamiyya wallahi haka kawai zai ce maka bai sani ba Allah ubangiji shi kyauta ina ganin bari mu saurara a nan saboda kwarewa lokaci kamar yadda muka faɗa insha Allah jama'a daga mako mai zuwa za mu fara karanta ɗaya daga cikin littafan nan da muka ishara a kai ina ganin za mu fara da wannan na maqasid shari'a da mutum da shi abin da ba mu yi ba kwata-kwata zai zama introduction ne gashi an ba da kwafis ɗin wanda zai samu sai zai samu gashi sunan shi madkhalun ila maqasid shari'a da Dr. Ahmad Arri Soni Arri Soni wanda aka ce abin nan ne malami ne a jami'atu muhammadu khamis irriba wanda kuma abin kwararre ne akan ilimin fiqhu a majmu'ul islami a duwali a jidda ya yi shi kamar ka ce introduction ne akan maqasid shari'a shi za mu insha Allah a hankali irin yadda muke ilimin wadda karantawa ma dan samun fa'idoji wanda za su mana amfani wallahu al-musta'an سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك